الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أين ثلاثة tara kenan ko kuma goma ga watan da sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1441 watan turawa muna hudu ga watan biyu shekara ta 2020 Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa cikin garin Gumal dan karanta littafin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari yau insha Allah za mu tashi akan darasi na 76 kenan shafi na 189 lambar hadisi na 509 bayan wancan satin mun kwana akan lambar da 508 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke tabbatar da cewa ba wani musulmi namiji ko mace mumini namiji ko mace wanda zai samu wata jinya face Allah madaukakin sarki ya kankare zunuban shi a dalilin wannan jinya din muka tafi da lafazi guda biyu ko dai qassa ko qada to ni dai nuskar da na sake komawa riwaya ta farko tana nan akan qassa hadisi na biyu kuma illa qaballahu face dai Allah ya biya wasu kurakuran shi a dalilin wannan rahin lafiya din sai zama to qada din da bi ma'ana qassa wallahu ta'ala a'lam yau za mu tashi a fadin malam akan babi na 299 hal yakunu qawlul maridi inni waji'un shikaya mara lafiya yace ina jin ciwo ko akwai rashin lafiyar a jikina wannan koke ne gajiyawa ce da ake hana mutum lada a dalilin shi shikaya a duk wanda yake da rahin lafiya yayin hakuri shine aka bamu labari a hadisan sati biyu da suka wuce cewa yana da gidan aljanna aka ga mana mutane guda biyu ɗaya wadda take faduwa tana farfadiya ɗaya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai mata addu'a ba cewa dukkanin su in sun yi hakuri suna da gidan aljanna to ka fito kake cewa zazzabi nake ciki na ciwo yake banni da lafiya wannan abun koke ne da zai hana a baka wancan ladan ko kuma ba koke bane ba sai ce haddathana zakariya qala haddathana abu usama an hisham an abihi qala dakhaltu ana wa abdullah ibn zubair ni da abdullah dan zubair min shiga ala asma wajen asma'u ita ce mahaifiyar shi asma'u yayar na na aisha radiyallahu anha ita ce mahaifiyar abdullah dan zubair shi kuma hina jariri na farko da aka aifa wa mutanen madina a baya mutanen maka a baya sun koma madina da hijira lokacin da aka haife shi an ce babu yaron da aka yi farin ciki da aihuwarsa kamar shi saboda mutanen maka sun yi canfi cewa ai madina za ta soki mutanen maka in sun je ba wanda zai haihu cikinsu da suka je an daɗe an shekara ba a samu haihuwa cikinsu ba da aka asma'u Allah ya kaddara ta samu juna biyu ta kuma haihu wannan ya zama to shine da na farko da aka haifa dukkanin mutanen Makka ba wanda bai kabbara ba wanda bai gode wa Allah a dalilin haihuwar Abdullahi dan Zubair karshen lokaci zamu tadda an kashe Abdullahi dan Zubair ne a yaki lokacin da Hajjaj ibn Yusuf ya kashe shi a cikin haramin Makka wanda suka rako Hajjaj suka kashe shi sun yi kabbara Allahu akbar kai da Makka ta daukara shine shi kuma abu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi ibn Umar ibn manta ba sai ce na rantse da Allah wanda suka yi mai kabbara a ran da haka haife shi sun fi alkhairi akan wanda suke kabbara a ran da aka kashe shi a cikin hadisin zamu ji dalilin da yasa aka kashe shi ko kuma wani bangare na dalilin da yasa aka kashe shi to sun shiga wajen asma'u qabla qatl abdullahi bi ashri layalin kafin a kashe abdullahi dan zubair da kwanaki guda goma dab da za a kashe shi irin ziyara ta ɗa da mahaifiya ya kai mata wannan ziyara ɗin wa asma'u waji'atun asma'u tana rashin lafiya faƙada laha abdullah ɗanta sai yake ce da ita kaifa ta jidi naki ya kike jin jikin naki ya yanayin ki yake ƙala sai ta ce waji'a ina fama da ciwo shi ne muhallin shahin na Imam Bukhari sahabiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye ta ya jikinki take tace ina fama da jinya da ciwo ko da jinya a jikina wannan kaga kenan ba koke bane ba kai kara bane in ka bada labarin abin da ke jikinka amma yawan surutu da yawan magana da yawan gajiyawa to wannan ita ce abin da yake cire mutum ladan jinya ko ya hana shi samu alkhairin da ake samu a dalilin jinya qala sai abdullahi yace da ita inni fil maut ina jin jikina cewa ina cikin gargarar mutuwa haka nake ji a jikina ina ji kamar ina gargarar mutuwa fil maut za mu samu hadisi na gaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ƙara fassara mana me ake nufi idan mutum yace fil maut wanda ya zo dab da za a zare ransa shine ake kiransa filmauti kamar ya shiga cikin alamun mutuwa sai ke ce mata wallahi ina jiki a jikina kamar ina cikin gargarar mutuwa faƙalat sai ita asma'u ta ce da shi la'allaka tashtahi mauti kamar dai kana sha'awar mutuwa ta ce tunda ita ce ba ta da lafiya shi lafiyarsa kalau kuma sai yake ce mata ji nake kamar ina gargarar mutuwa sai take ce mashi ko dai kana sha'awar in mutu ne falli dalika ta tamannahu dan haka kake burin mutuwa kake zancen shi so kake in mutu na tsufa kamar na zame maka kaya so kake in mutu shi yasa kake zancen mutuwa fala ta fa'al sai ta ce karka kara zancen mutuwa ta ce fa wallahi ta ce na rantse da Allah ma ashtahi an amuta ba na sha'awar in mutu hatta ya atiya alayya ahadu tarafaika har sai na samu labarin ɗayan halayenka guda biyu tarafai ko a taraf ana nufin sashe na jikin mutum to amma ya zamanto kamar al'ada ce ta balarabe idan ya ce tarafai fulanin to ana fassara ɗayan hali biyu da zai samu kanshi idan ya fada cikin wani hali misali kamar marar lafiya idan aka ce ahadu tsarafaika ba ka da lafiya ne ake nufi mutum yana cikin halin rahin lafiya jiki ya tsananta sai aka ce muna sauraron ahadu tsarafaika na ko ka mutu ko ka yi rai ne ahadu tsarafaika a lokacin da kake halin rashin lafiya ka je ɗaukan aiki ka yi interview sai sai wallahi muna sauraron ahadu ɓarafaika ko dai me ka yi nasara a ɗauke ka ko ba ka yi nasara ba ba a ɗauke ka ba to ita ma asma wata kica na rantse da Allah ba na sha'awar in mutu hatta ya ce alayya ahadu ɓarafaika har sai na samu labarin ɗayan halayen da kake ciki guda biyu sai ta ce a wannan littafin da yake gabana autukutala ɗaya riwayar kuma an tukutala ko dai a kashe ka fa ahtasibaka in haƙuri da kisan da aka yi maka Allah ya balla dan haƙuri a dalilin haka in samu aljanna wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna buri ina je mun wuce tun farko farkon littafin mutumin da ɗansa ɗan ƙarami ya mutu ko ɗansa ya mutu a gabansa ya haƙuri yana da alƙawarin gidan aljanna ko sai ta ce wallahi ba na sha'awar in mutu har sai labarin kisan ka ya zo ina zaune tsohuwar nan ba ni da gata a zo a ce min an kashe ka na yi haƙuri na kwantar da raina Allah ya bani aljanna ta ce wallahi ne abin da nake bukata abu na farko auto mutala fa a hatasi baka a kashe ka in haƙuri in nemi ladan haƙuri a wajen Allah wa imma an tamfara ko kuma dai kai nasara fataƙarra aini idona ya yi sanyi saboda ɗana ya tabbatar da abin da yake fafatuka a kan shi ita daular musulunci bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ta ciccira ta an yi ta yaƙi a kanta to Abdullahi dan Zubair ya rike tsakanin ƙasar Hijaz shine eriyar Makka da Madina ta yanzu kusan gabaki ɗayansa tana ƙarƙashin kulawar Abdullahi dan Zubair shine limami a Makka shine limami a Madina kamar shine gwamna ko shugaban ƙasa sauran sassanin duniya sauran malin masu mulki suna mulkanta amma sai ya rike ta gam baya so ta motsa da hannun shi a lokacin da ɗaya daga cikin sarakuna ya turo Hajjaj ibn Yusuf akan lalle sai an yaki Abdullahi dan Zubair ya yi mubaya'a ya yadda ya dawo karkashin sa Makka da Madina ta dawo karkashin mulkin shi to Allah dan Zubair ya ga cewa ba zai iya sallama Makka ga Madina ba ga mutum da mutanen da mulkin sa ya fi kama da sarauta ba khilafa ba a dalilin haka suka zo da niyyar za a yake shi an yi ta dai ɗauki ba zibi har wata rana ya je ke gaya wa asma'u kamar wani hadisin da muke karantawa a yanzu ina ji a jikina lallai kashe ni za a yi ya take ce mashi kana yaƙi ne dan duniya ko kuma kana yaƙi don ka tabbatar a zuciyarka abin da kake kansa shine gaskiya ya ce wallahi ina yaƙi ne don na tabbatar akan gaskiya nake kuma abin da nake ya fi kusa da adalci ya ce in haka ne ba ka asara ya ce ina jin tsoro ne idan sun kashe ni za su wulaƙanta gawata ko su yi mata gunduwa-gunduwa ko su ce za a feɗe ta sai take cewa ai ta ai akuya idan an gama yanka ta ba ta jin ciwon fiɗa da haka duk abin da za a wa gawarka a bayan ka mutu babu kai shi saboda haka duk lokacin da ya alamar karaya ita asma'u ta ce take ƙara masa ƙaimi a cikin jikin shi kada ka damu wallahi kana tare da Allah madaukakin sarki to haka da yazo ya gaya mata cewa fa ina jin alamun mutuwa so yake ƙara tabbatarwa uwarsa a shirye take ta karɓi labarin mutuwar shi ko tana da tashin hankali idan ya mutu sai tana da tashin hankali da damuwa sai ya ajiye yakin ya koma ya faranta ran mahaifiyar shi dan hata yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan mahaifa suna da buƙatar agaji da gudunmawa ana bari a koma a zauna a agaza wa mahaifa to barantana kuma yakin da shine jagora ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bane cikin jagora saboda haka yana so ya tabbatar uwarsa ta shirya ya mutu in bata shirya ba a sake lissafi ina tace ga masa to ko dai a kashe ka in nemi lada ko kuma dai ka yi nasara ido na ya yi sanyi saboda abin da kake buri ya tabbata sai ta ce fa iyaka ina ma ka shaidi an tu'ra ba alaika khubbatun a bujuro ma da wani tsari wannan kuma an ce a ran da za a kashe shi ne idan da ya tabbatar in ya fita ba zai sake dawa ba kashe shi za a iya sake koma wajen mahaifiyar shi su yi ban kwana ya kuma sake tabbatar masa cewa ji yake a jikinsa tabbas mutuwa zai yi ita ce to ina jan kunnan kar ka yadda a bujiro ma da wata yarjejeniya an tu'ra ba alaika kufa kar a bujiro ma da wata yarjejeniya fala tuwafiquka ba ta yi daidai da abin da kake kan shi ba kai tanazuli akan shi kar ka yadda da wannan wannan kuma yana ji har yanzu yan siyasa ba su daina ba duk inda ka kai da kokari da waye in an ga zaka iya kai gaci ko zaka bawata ruwa ko za a yi kaza za a kira ka a daidaita nawa ka kashe na posta nawa ka kashe na campaign nawa ka kashe na waye mu baka shikenan ka janye takara ka kuma an ce za a baka kwangila za a ma menene to ya take sai masa to kar a ma irin wannan zancen na yan siyasa ka shedinka kar a bujuro ma da wani tsari falatu wa fi kuka bai yi daidai da abin da kake kai shi ba fatakbaluha ka karɓi wannan tsarin karahiyatul mauti saboda kana tsoron mutuwa karka yadda da wannan ka bari in za a kashe ka a kashe ka tunda ka gamsu dan Allah kake idan dan Allah kake ba ka da kai in ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki haka kuma aka yi bai karɓi tsarin ba aka kashe shi aka sa aka tsire ni jikin Ka'aba sai da ya kwanaki yana nan asiri Asma'u ta taho ana mata jagora tana dogara sandar shi ta tsaya a gaban hajjaj ibn yusuf sakafi take cewa a bata gawar ɗanta take ce ke wannan munafukar har yanzu dai zuciyarki ba ta yi sanyi ba ta ce ƙarya kake na rantse da Allah na fi nesa da munafurci ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari akan kabilar za ta samar da waɗansu mutane guda biyu ɗayansu maƙaryaci ne ɗayansu mai ɓarnar jini ne ta ce magaryacin ya zo ya wuce shine musailamatul kazzab kenan ko yace an yi zamanin shi ya wuce yace tabbas dan kabilar ku yace kai kuma duk a gidanmu ko gidan musulunci babu wanda ya kai kafar na jini da zubar da jini tace wallahi da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke manzo wanda nuna maka cewa ita kam ta dage ta gamsu cewa abinda ta yadda ta yi karatu a gaban manzon Allah ta fahimta ita da ɗanta babu tanazuli ko da an samu shugaba mai farnar jini daga kuma cikin jihadin da ya fi kowanne girman lada shine mutum ya iya faɗar kalma ta gaskiya a gaban jagora shugaba kuma shugaban da yake mai azalci mai barna wannan kuma shine abin da yake da wahala hatta shugabanni masu adalci masu son gaskiya mutane ba sa iya faɗa musu gaskiya in sun je dai buga kotso da roƙo sai bambaɗanci sai fadanci to kuma barsana aka ce mai barna ne ɗan ta'adda ne to ka iya tsayawa a gaban shi ka gaya masa gaskiya wani ne jihadin da ya fi kowanne ya ce ba za a bada ba yana nan a rataye sai da ya kusan kwana uku ko kwana hudu yana nan a raye sai ta sake zuwa ta kai masa kirari take cewa haka Allah ya yi kuna raye manya ne kuna sama in kun mutu ma manya ne kuna sama saboda yanzu ne a saman kowa to sai da to a sako da yi eh Allah ya zaki cewa amma ana li hadar rajil an ya tarajjal lokaci bai ma wannan gwarzan ya sako ya taka kasa ba har yanzu yana nan a sama aka ce a sako da shi bayan ya koma gida aka sako da shi sai daga cikin tabi'ai ce ni na fara zuwa na gaya wa asma'u cewa an sako da ɗanki sai mai kyauta kuma ta ce su wanke shi ya ce lokacin da muka zo wankansa kusan duk gabar da muka kama a jikinsa ya ta tsinki saboda gawar ta riga ta lalace ta kumbura ko ba mata ajiyar da yake ta mutuntawa ba ce ba aka suka yi hakuri saboda martabarsa da kimar shi aka wanke aka gyara haka aka haɗa shi a littafani aka sallace shi aka kai aka binne Allah madaukakin sarki ya mu cika da imani eh to wannan dai muhalli shahin da kawo hadisin da mu dan ƙara haske kadan kadan akan gefen sa bana so ne in buɗa in shiga cikin tarihi yasa ne ta dan mamma sai maganganu din abin da ake da bukata shine idan mutum ya ba da labarin bai da lafiya ba ko ke bane ba gajiyawa ba ce ba wannan baya sauye masa ladan shi yawan maimaita abin shine yake zama koke da kai kara ya cire maka ladan وإنما أنا ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك abin da yasa Abdullahi dan Zubair yake gaya wa babarsa cewa inni fil mauti yana jin tsoro ne kar a kashe shi babarsa ta samu damuwa wannan shi yasa ya bata labarin cewa inni fil mauti ina ji na kamar ina gargara mutuwa ina ga kare take a kafa yan wasan da yayi ko na'am hadisi na gaba yace haddathana Ahmad ibn Isa qala haddathana Abdullah ibn Wahab qala akhbarani Hisham ibn Sa'id عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موقوف أبو سعيد الخدري يشك وجمع الله صلى الله عليه وسلم وهو موقوف ينعفى ما جزبي الوعق هنا فكرة الحمى إذا mutum aka ce ya iku wa'akan yana fama da zazzabi wasu kuma suka ce a'a zafin da zazzabi yake bari da wannan mutuwar kashin wannan shine abin da ake kira alwa'u ko dai zazzabin ko kuma tasirin da zazzabin yake bari shine alwa'u da yace to na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko akwai zazzabin ko kuma zazzabin ya bar zafi a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi qatifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rulufe da wani bargo ko mayafi irin mayafi mai laushi mai kauri ina ke ce masa fifa wanda ka iya shimfiɗa ka kwanta a kan shi abinda bahaushe yake cewa kuma mai katifa ko na'am fa wada'a yadahu alayhi Abu Sa'id al-Khudri sai ya dora hannun shi akan wannan mayafin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wajada hararataha fawqa al-qatifa sai ya ji zafin jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta saman wannan mayabin yanzu a ce mutum yana rahin lafiya ya lullaba bargo ɗan libi ka ɗora hannunka a jikin ƙirjinsa ko a jikin hannunsa ta saman bargon amma ka ji zafin ya ratso bargon ya taɓa hannunka sai ka san zafin ya kai iyaka da aka yana ɗora hannunsa sai ya ji zafin jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta saman wannan bargo ɗin فقال أبو سعيد sai abu sa'id ya ce ma a shaddu ka ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lalle zazzabin ka ya kai matuƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma a shaddu humaka rai lafiyarsa kuma da ya zo wanda ya taba jikin shi ana cikin mala yake cewa innaka tu'aqu wa kan shadida kana jin zafin zazzabi matukar yadda ake jin zafin zazzabi faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi inna kadhali mu annabawa haka nan muke yashtaddu alaina albala in jarrabawa ta hautan mu bala'i ya tinkaro mu to yana mana tsanani haka duk annabin Allah ya wa yudha'afu lana al-ajru sai kuma Allah ya rubanya mana ladan mu da ka zazzabin da mutum biyu za su yi su kasa jurewa to sai a riba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabi Allah wannan zazzabi wani lokacin jinyar annabi in aka raba mutane goma sai sun yi raki yace to haka muke Allah yana rubanya jinyar mu dan Allah ya rubanya ladan mu gare shi fa qala sai ya rasulullah ayun nasi ashaddu bala'an ya ce to cikin mutane waye ya fi fama da bala'i waye aka fi yawan jarrabawa ƙala sai ce al'ambiyaru annabawan Allah wannan su suka fi kowa girman bala'i a duniya sun salihun daga su kuma sai salihan bayi in ka ga mutum na fadawa cikin jarrabawa cikin tsanani cikin kunci fama da jinya to wannan yana cikin salihan bayi yana sake fassara mana babin da muka yi sati biyu kenan ko sati uku ko in ka ga ba a jarraba ka a jinya ba a jarraba ka a dukiya ba a jarraba ka a 'ya'ya ba a jarraba ka a mata komai ka lissafa ya hau daidai to akwai barazana a cikin rayuwa amma ka ji tangarɗa ta nan ka toshe nan nan ya balle ka buɗe nan nan ya buɗe ka samu farin ciki a nan a bakanta ma a nan ka ji farin ciki a waje kana komawa gida su rusa farin ciki ka fito da farin ciki da gida kana leƙowa titi a rusa farin ciki wanda ko ita ce normal rayuwa ita ce tana da amfani in ka ji jarrabawa to akwai kusanci zuwa ga Allah da haka daga annabawa sai salihai manzo Allah ya ce wa qad kana ahaduhum yubtala bil faqri ɗayan annabawa ana iya jarraba shi da talauci hatta ma ya jibi har ya zamanto babu abin da zai samu illal aba'a face a baya a musan a baya ko sai an ƙare kwalliya an ƙare ado ake ɗauko ta a sa ta ko ya ce to wani annabin talauci zai kai mashi babu abin da yake mallaka a duniya sai a baya ya jubuha sai ya yanka tsakiyarta fayalbasuha kuma sai ya sa ta zama to masa ita ce riga ita ce mayafi ita ce kowansa duk duniya ba abin da ya mallaka sai wannan a baya sai ya ajiye tsakiyar ta sai ya fafe ta ita ce kalmar jau ko ju in ya fasa wannan tsakiyar ba yana da za a sa kai ba to haka zai sako ta kai kama ta hayar lilibe a jikinsa ita ce komai abin da ya mallaka a duniya ita ce rigarsa ita ce mayafinsa ita ce wandon shi ita ce katifar ita ce abin rufarsa ita ce zafi ita ce sanyi kuma wannan annabin yana ganin dan gata ne ni'ima ta kai mashi tunda har ya samu a baya a duniya shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi ba abin da ya samu face a baya wa yubtala bil ummali wani annabin ana mai jarrabawa da kwarkwata kwarkwata kaga ba kazanta ba ce kenan ko da lokacin da aka yi kwarkwata sosai an fi samun ta a ɗakin almajirai da kuɗin cizo ko wurin da ake da kazanta to wani annabin Allah sai ya mai jarrabawa da kwarkwata din ta rinka cin jikin shi jikinsa yana yankewa yana faduwa hatta ya qutulahu har sai wannan annabin ya mutu a dalilin wannan kwarkwatar da ta hau jikin shi wasu malaman suka ce ko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin abin ya faru hakikatan akwai annabawan da Allah madaukakin sarki ya musu haka ko kuma inda bala'in zai kai ma annabawa haka to za su yi hakuri a daidai wannan lokaci na na ka me yake cewa na summa salihun sai kuma an salihan bayi ko eh na faɗa hanna ita jawabi a kanta na'am ka dan tafi short break ko na'am illa al'aba'a ya jubu hafa yalbasu ha wa yi tala bil kummali hatta ya kutulahu wani ana jarraba shi da kwarkwata har ta kashe shi wala ahaduhum manzo Allah ce na rantsa da Allah ɗayan su annabawa kana ashadda farahan bil bala'i yana matukar farin ciki da jarrabawa in ta same shi min ahadikum bil ata'i sama da ɗayan ku a farin cikin da yake idan an mai kyauta yanzu a ce mun fita daga karatu kana fita wani ya kashe ka da dubu ɗari biyu ya za ka ji daɗi eh akwai daɗi ko to a daɗin da annabi yake ji idan Allah ya jarraba shi sama da daɗin da mu muke ji ne idan an mana kyauta wani yanzu da ka bahi mu kullum mota gaba fesu ya shiga uku ko in baka yi wasa ba har yar baki ya haska maka yasa ya dauki taya ya dauki gaban ya dauki bayan ya dauki cikin wannan ko wanda ya bashi ina ji ba maki wata zai yana mai kirari a Facebook da WhatsApp yace to ku farin cikin da kuke in an muku kyauta haka annabawa suke farin ciki idan Allah ya musu jarrabawa saboda su sun san jarrabawa ƙarin matsayi ne a wajen Allah madaukakin sarki muhalli shahidi ne ma a cikin hadisi su annabawan idan rahin lafiyar ta same su ba sa kuka ba sa jinya akan wannan rahin lafiyar kuma sannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari cewa tabbas suna rahin lafiya kuma suna jin zafin wannan rahin lafiyar kuma ana riba musu wannan rahin lafiya din wannan bada labarin bai zazzage ba ko bai zo bai ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu iyadatul mughma alaihi babin ziyarar mutumin da ya suma idan mutum ya suma fa iya kai mai ziyara yana rahin lafiya ya suma حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول يا جابر عبد الله ينتشي مرضت مرضا نيره اللافية فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يقولني سيما أن الله يزور ومن زيارتاتا وأبو بكر دا أبو بكر تاردشي وهما ماشيان انتهوا أقفا فوجداني أغمي علي suka same ni na suma fatawadda annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah da ya samu nasu mai yana zuwa sai yayi alwala fasabba humma sabba wudu'ahu alayya sai kuma ya kwarara mun ruwan alwalan shi a kaina mana da yazo sai aka dauko mai sa kamar wani bahu ko wani bokiti sai manzo Allah yayi alwala ana zuwa masa ruwan alwala yana zuba a cikin wannan bokiti kaga kenan ruwan zai taru ba tare da ƙasa ta tsotse shi ba da ya ƙare sai aka ɗauki wannan ruwan alwala sai aka kwarara wa jabir ibn abdullahi fa afaqtu sai na farfado fa idan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai na ga manzon Allah ne a kaina a sai fa qultu sai nace ya rasulullah ya manzon Allah kaifa asna'u fi mali yaya zan yi da dukiyata arzu kaga kenan magabata suna da damuwa ina makomar dukiyarsu za ta koma kowa tsoron mutuwa ba ya za su je ga Allah ba su bar bayar da kura ba shine abin da ya dame su kaifa asna'u fi mali kaifa aqdi fi mali me zan hukunta a cikin dukiyata falam yujibni bi shay'in mana Allah bai amsa min da komai ba hatta nazalat ayatul mirasi har sai da Allah ya saukar da aya ta mirasi yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hafil unthayni Allah sai raba yadda za a yi da dukiya a bayan mutum ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki to daga cikin ladabin zuwa rahin lafiya a yi ziyarar mara lafiya in ka samu wanda ya suma babu laifi ka yi alwala ka yi addu'a ka yayyafa mai wannan ruwan alwala din watakil Allah ya farfado da shi watakil Allah ya zamanto ya karba ya zamanto shine dalilin samun rahin sauki daga wannan rahin lafiya din tashi wallahu ta'ala alam babu iyadatu sibiyan babin da yake bayani ana ziyartar kananan yara idan ba su da lafiya kana shugaba ko kana jagora ko kana malamin makaranta ɗaya daga cikin kananan ɗaliban ka bai da lafiya babu laifi idan ka taka ka je gidansu ɗan shekara bakwai shekara takwas a kira ka duba shi wannan babu laifi akwai shi cikin addinin musulunci حدثنا حجاج قال حدثنا حماد أنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل وليار dan yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam taqul jinya ta mai nauyi in aka ce wa da taqula maradu yana dabda rahin lafiya jinya ta yi nauyi fa ba'athat ummuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai mahaifiyar shi ta tura wajen annabi jira da amincin su Allah ta tabbata a gare shi take ce mashi anna waladi fil maut take ce mashi yaro na yana cikin gargarar mutuwa kalmar fil mauti da muka wuce ta hadisin azadan zubair ko ta sake dawa ne da ka yi tura manzon Allah ku je ku ga manzon Allah yaro na yana gargarar mutuwa ya kawo mai ziyara anna waladi fil maut fa qala lir rasul sai yace ga manzon wane ne manzon anan dan aike ko na'am ana iya samun rasul dan aike ko ana iya samun kuma rasul a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da haka rasul kalmar larabci ce istilahan ko a fagen shari'a ko a fagen aqida ko a fagen musulunci idan aka ce rasul aka yi shiru ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗan annaba da Allah ya turo in a fagen larabci ake duk wanda ka tura sunansa dan aike sunansa rasul wannan dan aiken mutum ne wancan kuma dan aiken Allah faƙala lin rasul izhab fa qul laha je ka ce mata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasi je ka gaya mata abinda Allah ya karba nashi ne wa lahu ma a'ta wanda ya bayar din nashi ne wa kullu shay'in komai indahu a wajen shi shi Allah ila ajalin musamma yana da iyaka da Allah ya ambata mashi ka je ka gaya mata haka faltasbir sai haƙuri wal tahtasi sai ladan hakuri mu ladan hakurin ta wajen Allah madaukakin yanzu manzon Allah kamar yana ba ta labari tabbas yaron rasuwa sai dan haka ta yadda da Allah ya ba ta dama ya ba ta ne dan yana su kuma da zai karba zai karba ne dan yana su me mafitarta shine kawai ta yi hakuri ta nemi ladan hakurin ta ajalin da Allah ya dauka masa ya zo yanzu manzon Allah ya kawo ziyara ko bai kawo ba na bai kawo ba ko har yanzu ba mu samu mahallin shari kenan ana ziyartar yaro ba ko fal tasbir wal tahdathi faraja ar rasul fa akhbaraha dan akin sai ya dawo ya bata labari ga fa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ba'athat ilayhi tuqsimu alaihi lama jaa sai ta sake turowa ta rantse fa sai ya zo ta ce ka koma ka gaya wa manzon Allah wallahi ba zan hakura ba har sai ya zo ita ma 'yar ɓaci sai kenan ko? ‘yan shagwaba ce tana so ta gwada ita ma gatanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka kai ma ziyarka ba mamaki tana gidan miji wani abu ya taso ta ce awa baba waya ya zo shi a buga ka ce wallahi ina wani uzuri ta ce baba yanzu fa za ka zo da wani ya ce rashin kunya ce ko in ka ga yarinya tana ma haka ko yaro yana ma haka yana da gadara yana da ji a jikinsa cewa ya kuma ya san za ka saurari halinka don haka ya kamata wajen ɗabi'unmu muke sassautawa kenan in ka ga yaro na cin alwashi a kan mutum to yana da yaƙini cewa ya isa ɗin a wajen wani Allah ya samu gaci da haka ita aika ɗan manzo ta ce fa ba zancen haƙuri wallahi sai manzon Allah ya zo shi fa qama annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya miƙe fi na farin min ashabihi cikin waɗansu jama'a cikin sahabban shi da wani da wani mu zai kura kai ko yana meke a sauran sahaban sai suka meke dan raka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam minhum cikin yan rakiyar Sa'ad ibn Ubada akwai Sa'ad ibn Mu'adha Ubada shugaban Ansar fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam as-sabiya yana shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga halin yaron da yake ciki rahin lafiyar yadda ta takura shi ya kai gargara yana ji a jikin shi sai manzon Allah ya dauki yaron fa wada'ahu baina sunduwataihi sai ya ɗora shi tsakanin kirjin shi a sunduwatai suka ce kamar as-sadayaini lil mar'a namiji yana da shi ma kamar nono guda biyu irin na mata ko nonon mace hina ake kiran shi sadu a sadu nonon namiji hina ake ce masa sunduwatai to sai manzo Allah ɗora shi a tsakanin kirjin shi wali sadrihi qaqatun qaqati shana da manzon Allah ya ɗora wannan yara a girji shi kirjin yaron yana sarkewa yana ƙara kamar irin ƙaran da wannan take salka take idan ruwan cikin ta zo ƙarewa idan ruwa zo ƙarewa a cikin salka za ka jana wani irin ƙara haka kamar kana zuƙar shi za ka ke jin ƙara kamar kar ɗin wannan kar haka to sai ji kirjin yaron yana wannan ƙara kar kar irin alamar rai ya fara tahowa ƙarfi ana nema a jawo da fara to sai ji kirjin yara yana wannan karɗin fadamma at aina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah na ganin haka kawai idanun sai suka fara zubar da hawaye fa qala sa'adu sa'ad sai yake ce da manzon Allah a tabiki wa anta rasulullah kuka kake alhali kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi a tunanin sa'ad manzon Allah ya girma kuka yanzu kamar kai ne ka kama ɗan ƙaramin ɗanka ku je ziyara ta sai ya kama kai ga kana zubar da hawaye sai ki mamaki baba ma na kuka ku to shi ma kamar haka ne ce a tabiki wa anta rasulullah kuka kake alhali kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce innama abki rahmatallah ina kuka ne dan tausayi ga wannan yattawa inna Allah yace masa tabbas shi Allah maɗaukakin sarki la yarhamu min ibadihi ba wanda yake tausayawa cikin bayinsa illar ruhama'u face masu tausayi na ji tausayinta na ga ƙoƙarinta haƙurin da ta yi na wannan jinya kuma na ji tausayinta halin da za ta faɗa idan an ɗauke wannan yara da haka shine idanuwa na suka zub da hawaye don tausayi ga uwar yara da shi kuma Allah maɗaukakin sarki yana tausayawa masu tausayi ne don haka kai ma ka auna zuciyarka ka gani in dai ba abin da yake tada hankalinka zuciyarka ta kare wani lokacin ka yi kuka a fili ko a ɓoye har yanzu tana da guntun barazana rahamar Allah kamar tana nesa da kai yanzu mun samu muhallu shani ana iya kaiwa ɗan ƙaramin yaro ziyara tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa kiran shi ya kuma ziyarci ɗan ƙaramin wannan yaron kuma ya ɗauki yaron ya ɗora a kan kirjin shi da kai ma in ka sami yaron da ka kaiwa ziyara babu laifi ka iya ɗaukan shi ka iya rungume shi idan da addu'o'in da za ka yi mashi ka yi mai addu'o'i inda abin da za ka yi na tausayi zuciyarka ta karaya ka tausaya ka karaya din wannan abin alama ce ta imani kuma alama ce ta cewa kai ma Allah madaukakin sarki zai tausaya maka da Allah ya sa mu dace na'am na'am a wannan hadisin na makaranta yanzu a wannan babu alwala na baya ne mai alwala shi wannan kawai daukan yaron yayi yana gargarar rasuwa ta ya dai dora shi a kirjin shi amma bai alwala ba a wannan ne ko manzo Allah yana da yakinin rasuwar zai babu babu lukare ce da wani babi in ka karanta kai zaka mai suna kai da kanka na'am حدثنا الحسن ابن واقي قال حدثنا ضمره عن إبراهيم ابن أبي علبة ابن أبلة قال مرض مرضت امرأتي ما تاتا تاره اللافية فكنت أجيء إلى أم الدرداء سنريك الزوا وجم أم الدرداء ما تر أبو الدرداء فتقول لي سيتسيدني كيف أهلك يا يا إيالنك wannan kuma ina za mu haɗa shi cikin karatunmu na kaifa ahluka na mana naziru eh yawwa karatun da muka wuce a baya balarabe idan yace ahli yana nufin matarka in yana so ɗanka ya shigo ciki sai ya ma bayanin dalilin da yasa ɗanka zai shigo ciki yanzu anan farko ta yi masa ta yi mana matar shi ta yi rashin lafiya idan ya je wajen umur da da sai ta sai mashi kaifa ahluka yaya iyalinka suke fa aqulu laha marda sai in ce mata ba ta da lafiya fata da uli bi ta'amin sai ta sa a kawo mun abinci fa akulu in ci thumma uttu in koma fa fa'alat zalika tayi kamar yadda muka yi a baya ya matarka ba ta da lafiya a kawo abinci in ci gobe in koma jibi in koma haka muke tayi faji'tuha marra wani lokacin sai na sake koma wajenta fa qalat tace da ni kaifa ya iyalan naka qultu sai nace qad tamasalu sun fara samun sauki da alamun sauki ai tamasalu bishifa'i sun nuna alamar kamar sauki ya same su fa qalat sai umar da ta ce inna ma kuntu ad'u laka bi ta'amin na kasance ina umarni ne a kawo ma abinci an kunta tukbiruna lokacin da kake ba mu labari an ahlika annahum marda akan iyalanka cewa ba su da lafiya mana kana zuwa mu ci a kama abinci lokacin da muke da tabbacin matarka ba ta da lafiya fa amma an ta masalu amma saboda sun samu sauki ko da alamar sauki fala na da'u laka bi shay'in ba za mu sa a kawo maka komai ba Allah ba da sa na me za mu babin suna to na kyautatawa da ruwa babu ruwa a cikinsa hmm? to mala ya damu a babin suna tausayawa eh akwai iya tausayawa mutum idan iyalin mutum ba su da lafiya shi yasa tunda ake bata labarin ba ta da lafiya sai ta ce a bashi abu da suka samu sauki kenan ba can ba malam naziru me zaka mai suna babin dafa abinci ga wanda ahalinsa ba shi da lafiya ya dafa kenan ko a dafa masa eh hedi a ce babin ba da abinci ai ba ba da labarin dafawa ba ko eh babu idan mutum matar shi ba ta da lafiya kun san ba ta da lafiya baya bukatar yi muku bayani da haka da safa a bashi abinci da rana a bashi abinci da daddare a bashi abinci shine kalmar bahaushe mai mace daya abokin gwarroko matarsa bai da lafiya saboda haka bayan da zai ci abinci eh kuma ba irin duniya bace ta yanzu da zai je bakin cafeteria ya meka kudin sa a bashi wani kuma darajarsa ta wuce ya je cafeteria ya karba abinci da haka idan kuka gane mutum matarsa ɗaya tan kuma yana da rahin lafiya to zai bashi abinci sai ku tausaya masa da safe ku rika haɗo yaro ana kai mai abinci ya ci da safe ya ci da rana ya ci da daddare ko kuta aka rabu kadan ka bakan ka wuce kadan rika tsayawa ana baka a soro kana ci in ya ji haushi ya kara ko da haka na in suna da shi kenan ai an gama dama za a bashi ne saboda babu wata yanzu tunda akwai wata wannan sai ta dauki wannan hidimar cikin gidan ba sai an buɗa asiri a waje ba wanda nake gwada maka cikin albarkar da Allah ya sa a cikin mata da yawa eh Allah ya bada ikon yi na na suna ban gane ba eh misali matarka ba ta da lafiya wata a unguwar in ta sauta ta baka abinci sai matarka ta yi kihi da kai to ta tashi da dafa mana a inda tana kishi kuma ya baka da yawa to ina kihi yake a ciki ya wani a wajen har ya ji tausayi na ba abinci kuma ke kira kwance kina mai kihi wa ke mai na'am eh na'am a tsaya waje aka ci an ka zai gidan wani kaci abinci a waje ka ci sai dai halaccin ka iya nemo a kanka abincin da zaka ci in matarka ta kasa dafa ma a gida da ka yi matarka ta kasa dafa ma abinci saboda ba ta da lafiya babu laifi ka je inda zaka samu abinci ka ci babu laifi kuma kar ya ce maka fa baka yi adalci ba matarka tana kwance amma kai ran kana zuwa ka samu abinci kana ci haka zaka ji mata suna faɗa mazan nan ba su da tausayi wallahi ba ki da lafiya kina zaune kina ciwo sai ka suna cin abincin to me zaka yi wai ita ba ta da lafiya ta kasa cin abinci kai ba ka da lafiya ka kayi lafiyar ka kalo ka ki cin abinci to bi babu za yi na eh na okay shi ne abin da kake nufi yana nufi a yi idan matar ka lafiyar ta kalau to bai dace ba kuma kake tafiya kwadama shine dalilin da yasa matar da ta kace masa a'a tana da alamun sauki ita ce to kuma gidanka dama muna baka ne saboda bata da lafiya so kenan abin da ya fi dacewa idan mutum matan shi lafiya kalau to rika cin abincin gidan shi na yawa kyautatawa da hana kwalama ko eh sanan ko zai dauka yau kyautatawa da kofar kwalama hadi to Allah ya sa mu dace eh babin da yake kalle duk abin da yazo maka in ka kulla masa babi matsara kai gaba da za ta taimake shi cikin hadisin ana iya sa masa babi a haka kuma malamai suna kallon hadisi ne sai su fadda wani fikihu sai su a babin suna da shi kuma ka same wani littafin sai ka tadda ba wannan babin bane wani littafin ba wannan babin bane wani littafin ba wannan babin bane kowa fikihun da yake ciki shi ya kalla na'am can gurin surutu ne ko magana ce surutu ne kawai eh shi ne dai bayanin fikihun malam ko in ta samu sauki to ka koma gida ka ci abinci in ba ta da lafiya babu laifi a makwabta da abokan arziki a baka a mutunta ka Allah ya samu dace kuma babu laifi mutum ya bada labarin matarsa ba ta da lafiya ko tun daga shi ya bata labari har ta sani har tana tambayar sa ya labarin iyalanka ta ce mashi marza kuma babu laifi ka faɗa tabbas inda sauki da sauki in babu sauki ba sauki din ko babu iyadatul arab babin ziyartar larabawan ƙauye ba larabawan ƙauye mun san sai ko masu jafa'i da kaushin hali to kana shugaba jagora ka iya tafiya kungurumin daji ka kaiwa balaraban ƙauye ko kuma yanzu a iya cewa a iya kaiwa ba ƙauyen ziyara idan bai da lafiya sai an yi hakuri eh abinda za ka kalla na farko dai kai Allah ya mutunta ka ya maka alfarma a birni kake da rufin asiri da martaba ka da kuma maki motar kama lafiya ya ce ba ta sani rai ba ka iya kada ta a rere ka kai mai ziyara riga ka tayi tukutuku in ka je ka kai mai ziyara ba maki ga hoita ai ko wannan yan birni ma ba ku san mafa ciwon ma gaba tsana ba ku san ba talauci ba ku san ba halin da ake ciki irin waɗannan maganganun da zai gaya maka ka iya juriya ka kai mai ziyara shi da abin da babin zai karantar da mu babu iyadatul arab haddathana muhammad ibn salam qala haddathana abdul wahhab as-saqafi qala haddathana khalid ibn al-hazza an ikrima an ibn abbas anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dakhala ala arabin ya'uduhu manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga wajen wani balaraban kauye ya'uduhu yana kai mai ziyara ma'ana ya duba shi a halin bai da lafiya faƙala sai manzo Allah ya faɗa cikin addu'ar da ake wa marar lafiya la ba'asa tahurun insha Allah la ba'asa alaika eh babu damuwa ka taba cikin ka ta alhamdulillah ka cikin ai da sauki yana ma'anar la ba'asa alaika da sauki insha Allah to manzo Allah ya taba jikin ka ya ce ma da sauki insha Allah a ina gaya ta da. ko dai da sauki idan rashin lafiyar tana jikinka za ta barka ko da sauki in ka mutu babu matsala insha Allah ko wanda aka dauka ta yi a hadu tsarafai ka ko duk wanda ka dauka ta yi ko dai ka warke ko kuma in ka je lahira ba ka da matsala tunda manzon Allah ce la ba'sa alaika babu damuwa akan ka tahurun manzon Allah ce kankaran zunubi ne insha Allah idan Allah ya so ko ƙahurun insha Allah za ka warke da yardar Allah ko kuma kankarar zunubi ne da yardar Allah. Ƙala, mai ruwa ya ce, ƙalal a arabi sai shi wannan mutumin ƙawayen ya ce, bal hiya human tahuru, wata riwaya tahuru, ya ce kai zazzabi ne kawai, tahuru take tafarfasa a jikina. Shi manzo Allah ce mashi babu damuwa, shi kuma ce a a zazzabi ne ta furu take ta fatsa a cikin jikina eh ala shekin khabiru akan tsoho tuko amma zazzabi ba tausayi haka ya zo yana numurkusa to kai ma tuziruhu alqubur har sai ta kai shi ga makwancin shi wannan akwai ladabi a ciki manzo Allah yana ce mashi la ba'sa ahurun insha Allah shi kuma yana cewa ina zazzabi ne mai zafi a kan tsoho tuku har ya kai har ga makwanci kaga kenan tsahurin insha Allah ta manzan Allah bai karbe ta ba la ba'sa alaika bai karbe ta ba akwai kaushin hali yanzu in kai ne ka kaiwa balaraban kauye ko mutumin kauye yama irin wannan kauyancin da kaushin hali ya zaka ji a ranka aka ji akwai damu akwai ɓaci dai ka zana cewa kamar lokaci aka ce ya ka duba da bai da bayan cikin arabu da su mahaukata ne to da ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala sai ce fa na'am idan haka ne kwarai sai ma ran manzon Allah bai dadi ba kenan fa na'am idan yace na'am haka ne eh zazzabi ne mai zafi haka zai ke nukurkusar haka zai nukurkushe ka ba zai bar jikinka ba har sai ka kai magabarta na amizan haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya ilu ta jawo bau shi yasa wasu malaman in suka tashi kawo wannan hadisin sai su kawo shi a cikin babu alamatin nubuwa babin alamar gaskiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yace zazzabin ba zai bar shi ba har sai ya je makabarta sai manzon Allah ya ce na'am idan haka ne da haka tun da garan nan bai daina zazzabin ba har sai da aka binne shi to ka ce na'am idan tun da ka ce haka to haka ne kuma mutum hakan ta faru akwai wani alaminci tsakaninku da kai da Allah maɗaukaki ya sa su malamai suke kawo hadisin a cikin alamatin nubuwa alamar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan yana nuna cewa idan a karkashin masu zama da kai da masu ma hidima da masu karkashi a aiki a gurinka ko da akwai mutumin kauye akwai masu kaushin hali akwai masu rahin fahimtar addini in ba musu da lafiya ka iya kai musu ziyara har da makwancinsu kuma kai haƙuri da abin da za ka gani kai haƙuri da abin da za ka ci danga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na zuwa har ga makwancinsu ya yi musu addu'a ina ga mun kawo kan babi idan muka tsara na gaba gaskiya zai ɗauke mu lokaci da tsawo kafin mu je ƙarshe ina ga mu tsaya a kan nan abin da muka faɗa daidai Allah amfani mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mu da dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين ga tambayoyi kamar haka wanda yake cewa assalam malam Allah ya ƙara wa ko assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam ilimi amin Allah ya ƙara muna baki ɗaya na tsoron shi malam ne akwai wata aya ko hadisi da ya yi da ya koyi cewar mai gida ba zai yi sallama ba idan zai shiga gidansa domin wasu mazan sukan shiga gidansu ba sallama idan an yi magana sai suna fada da nuna tamkar gidansu ne don Allah malam a yi musu nasiha ba wani koyi da aka ce mutum idan zai shiga gidansa kar ya yi sallama asali mar Allah ayar ta ta yi fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba in za ku shiga gida kuwa kanku da kanku sallama Allah yana dauka da kai da matarka da ƴaƴanka abu ɗaya ne da haka in za ku yi gida ki to kuwa kanku da kanku sallama sai ce tahiyatan gaisuwa ce min indillahi daga gurin Allah mubaraka mai albarka tayyiba kuma tsaftatacciya mai tsarki mai daɗi da haka to idan mutum yana nema wa kansa albarka yana neman albarka a gidansa yana neman albarka a cikin iyalan shi yana son daɗi da kwanciyar hankali ya sauka cikin gidansa ya zama to mai sallama lokacin da zai shiga gurin iyalan shi assalamu alaikum inda abubuwan raha da wane ne babu laifi a yi ana assalamu alaikum su ma matan su canja a ansa wa alaikum salam ta taho da rawar jiki da karkarwa ta tari mai gidansa ta rungume shi ta karba abin da yake hannun shi wani hanyar abin da ake da bukata to su ma matan ne da iko su ma mazan suka dauki iko in ka shigo gidan assalamu alaikum tana zaune akan kujera ko tana zaune akan garhe ka je ka same ta ranke dadi kaga da matsala to shi ma dole sai ga sai ni fa na aure ki na ka kun har ki zo ki mimmike kafa sai na karo inda kike saboda haka yi mahaɗa ɗan hiyar tun zara ce to sallamar ma an kiyaye in ya zo kawai da ki kwano yi mahaɗa wuce ɗakinsa a dai na zo kwazo ku to shi ya sabko ke ma ki sabko in ya yi sallama ki tari mai gidanki ki tari abinki ki tattala abinki ki adana abinki e yara dai suna jawabi turawa suna zuwa ko ko dai ki sai ka ci turawa su tsallako da kasar wajen su karbe eh ko kuma yara da suka yi karatun addini suka yi karatun zamani suke da wayewa sun karanta littattafan soyayya mai kama da karye-karye mai kama da gaskiya-gaskiya su ga cewa za su iya mai da shi gaskiyar su kwatanta don suka auri mijin ki fakin samu matsala wala kina ji kina gani za su yi abin da ba za ki iya ba ya aura da gudu ta zo ta tarehi ta tare mishi ta goge jiki ta goge takalmi ta goge mota wala inda baki fara ba za ki iya ba da haka in kina so ki zauna lafiya ki birge kai mai gida ka ji tsoron Allah ka yi sallama ka nemi albarka ke ma ki sauke iko ki tari mai gidanki ki masa maraba ki mai sannu da zuwa sai a zauna lafiya kalau kina sauka yana sauka kina sauka yana sauka ke zama ta kewa ta yi daidai Allah ya sa mu dace Allah ya kara wa malam lafiya da sauran 'yan uwa baki ɗaya amin malam ina buƙatar 'yan uwa su saka mahaifiyata cikin addu'a tana fama da rahin lafiyar ido to ita ɗin da wani kuma baba mu da ta rubuta tun kwanakin ba ita ma tana buƙatar addu'a da ɗan shi ma babu na mu da bashi da lafiya da dai kuma sauran 'yan uwa musulmi duk muna addu'a ubangiji Allah ya ba su lafiya Allah ya sa rahin lafiyar ta zama to kankarar zunubi ce a tare da su Allah madaukakin sarki ya ba su ladan da ake ba wa marasa lafiya yan uwa kuma ci gaba da sa su addu'a a cikin salloli da sauran gurin abukan kusanci zuwa ga Allah salam Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana malam menene malam mu ne muka kai dan uwanmu asibiti masu tabin a asibitin masu tabin hankali kuma azumi saura sati daya malam yaya hukuncin azumin da bai yi ba babu komai a kan shi ai bai da hankali ta ce ko babu komai a kan shi daga Allah ran da Allah ba shi lafiya sai ya ci gaba da azumi daga ran da ya samu sauki amma matsar bai da lafiya to me zaka mishi ko kullum kana ji in kai azhar sai kai tasa in kai azuba sai kai tasa in kai azhar sai kai tasa haka za a yi ay rufi alqalamu an salasi wannan Allah ta an dauke mutane uku alqalami ala sabi hatta yaqtalim yaro har sai ya kai balaga wal majnun hatta yafiq haka nan da da mahaukaci ko wanda bai shi da hankali har sai ya farfado wan na'im hatta yastaqis da mai bacci har lokacin da ya falka wannan babu rubutun alƙalami babu hukunci a kansu kuma ba sa cikin wanda shari'a take magana da su yasa za ga ita shari'a tana yare ne tana magana ne da yaren takalifi mukallaf haka take magana mukallaf kuma shine albaligul akil wanda ya kai matsayin balaga kuma yana da hankali a tare da shi shi ya sami alabi yake ce maka awwalu ma yajibu alal mukallafi bai ce ba alal baligi bai kuma ce maka ba alal akili in aka ce maka al akil in ka sami yaro mai kaifin hankali dan shekara bakwai dole shari'a ta hau kansa bata hau ba in aka ce maka alal balig in ka samu haukaci dan shekara 30 ta hau kansa bata hau ba sai an hada abubuwa guda biyu dan haka babu komai a kansa insha Allah daga ran da ya warke daga ran shari'a ta dawo da haka in azumi ashirin ya yi bai da hankali ashirin babu su daga ran da ya dawo wannan goma su ne wajibi wannan gomar kaɗai zai yi ban da sauran haka idan mutum ya suma ɗan gidan tun daga sallah asuba ya suma bai farfado ba sai bayan sallar isha'i idan ya farfado wace sallah zai rama na isha'i kadai zai zai yi magariba da isha'i saboda a lokacin magariba da isha'i ya farfaro amma a zahar da la'asar ba zai yi su ba ba sa kansa ba sa cikin littafin shi ba kuma zai tambaya ba kwana nawa ne a sume ba a tambaya iya falkawa kawai lokacin da ake da buƙatar sallah a wani lokaci ita kadai dai wannan sauran babu su a cikin lissafin ayyukan shi Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam wai menene shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da zaman bakoki bayan rasuwa yaushe ne ake farawa kuma yaushe ne ake kammalawa domin na ga wasu sukan zauna kwana uku ko bakwai wani lokacin ma idan babban mutum ne har fiye da haka eh abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka yi wa mutum rasuwa abinda a shari'a ta kara ta wajabta shine akwai abin da yake wajibi akan mara laya mamaci din akwai abin da yake wajibi akan yan uwan mamaci akwai abin da yake wajibi akan yan uwa musulmi a karanta kitabul jana'iz duka akwai bayanin su filla filla idan an sallace shi an binne shi irin tsarin da shari'ar musulunci ta rubuta in gari ne dan karami irin ƙauye an hada a makabarta baki daya an mahi sallah baki daya an binne shi baki daya in aka dawo kowa ya wuce gurin aikinsa ba a dawowa a zauna inda wanda ya zo garin baya nan aka sallace shi to ya samu ɗan uwan mamaci a cikin gida ya sallace su babban gari irin wannan lokacin da za a yi rasuwar a sanar a sallace mutum a kai shi makabarta da yawa ba za su samu labari ba wani sai bayan kwana ɗaya wani sai bayan kwana biyu wani sai bayan kwana uku malamai suka ce min babil maslaha daga babi na maslaha ba wai don haka shari'a ta ce ba babu laifi ɗan uwan mamaci makusantansa su taru a gurin da in an zo za a jajanta musu saboda kar a ɗora nauyi akan masu ta'aziyya ba maki ɗaya na wata unguwa daban ɗaya na wata unguwar ɗaya na wata unguwar ɗaya na wata unguwar wani yana wani garin wani yana don kace kowa sai ka bi shi inda yake zaka ji akwai nau'i na takura da shiga kuma kai ma cikin zarafinka sai malamin suka ce babu laifi su haɗu a guri ɗaya ta yadda za ka same su ka jajanta musu ka yi musu ta'aziyya shi ya wadatar shi ma sun ce kar ya wuce kwana uku kuma ba a son kafa rumfa ba a son yin abinci daga gidan wanda aka yi wa rasuwa in an kafa rumfa bid'a ta zo ta in gidan da aka yi mutuwa suna dafa abinci suna fito shi bid'a ta zo karanta roman dan Allah sallallahu alaihi wa sallam isna'u li ali ja'farin ta'aman fa innahu yusaw fa innahum asabahum ma yushghiluhum gidan ja'far ku yi abinci ku kai abin da zai shagaltar da su ya same su da haka to yanzu kuma sai zaman to in an ma rahin lafiya wani bala'i sabo ne ya same ka sai kana tunanin ina ake bada hinkafa irin wata ina za ka samu mai ina za ka samu kaza ana tawa mutane abinci ana fito musu wasu ba sai sun hararin lokacin abincin za su je su ci Allah ya kara kaga kenan an fita daga karatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kar a yi rumfa kar a buga kowa rumfa duk wanda ya zo ji zafin rana ta gojen sana'a shi amma dama ka zo ka kafa katuwar rumfa ka ce a saunan ke ka sa rumfa ka zo ka shimfiɗa darduma an sa wa take da sura na fankar mikiya take ko wace a kiyama ko ka sa a kiyama tana juyawa a ciki wanda ya zo je ya fi gidansa sanyi sai ya miƙe kafa an jima an kawo ruwan roba faro faro faro ana rabawa wallahi wata nake ba da kuɗi na ba to an kawo wajen ta'aziyya an zubar da faro an kawo lemo an kawo fiya wata an kawo mai sanyi an kawo haba malam ya daina dan haka wallahi har yanzu mutane suna da ƙauyaci a cikin addini kuma duk wannan abincin da aka cinye da ruwan fa har yanzu babu yi a hisabin mara wannan mamaci din fa kuma addu'ar da kake da bukata a yi mutane ba ita suke ba zancen siyasa su suke da duniya a jima'a ka abinci mata suna gida suna girke-girke ko kuna nan kuna hira su zuma su cina su kuma ku gama ku cina su an gama na rana an fara hirin na dare an gama na dare kowanne ya koma gidansa gobe da safe ana zuwa kwakwane da kosai da waye hikin ta koma biki don haka mutane su ji tsoron Allah su dawo su yi abin da yake yi ne mai sauki har kullum a musulunci babu takura in ka ji takura wallahi ba musulunci a ciki ba da haka in ka ji ana ma mutuwa kuma kana larurar ya za ka yi da yan ta'aziyya ba musulunci kuke ba musulunci kawai ka yi haƙuri ka jure abin da Allah madaukakin sarki ya ɗora maka wanda suke da matsala mukusantanka sun san cewa an ma mutuwa in an dafa abinci wanda ya fito ku zauna ku ci tare da shi wannan ya fito wannan ya fito to mutum biyar ko goma da kuka taho shikenan ku zauna ku ci abincin ku a tashi wannan shikenan shine fa zama alkhairi duk wanda ba shi aka wa mutuwar ba ba shi ne dan uwan mamacin ba ya daina zuwa gurin yana zama yana daga cikin abin da yake sauka tunda mutane kun je kun zauna to za a yi da ku ba da bukatar a baku abinci to in dai ka san mutuwar ba ta shafe ka ba ba kai za a wa ta'aziyya ba ka daina zuwa gurin kana zama kai musu ta'aziyya ka jandanta musu Allah ya ji kansa Allah ya gafarta maka je ka ci gaba da sana'a ka hina abin da ake nema a cikin musulunci musulunci baya buƙatar rayuwa ta tsaya inda ana buƙatar rayuwa ta tsaya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koma ga Allah da rayuwa ta tsaya babu abin da ya tsaya da aka tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu tun kafin a wanke shi aka fara siyasar wa zai garanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ware wa zai gaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu wanka manzon Allah suka wanke shi mata suka ci a ajiye musu manzon Allah su sallace shi aka matan suka zuwa ɗaya bayan ɗaya suka sallaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka fito manzon Allah aka ce ba a mai sallah ba kowa zuwa yake ɗaya bayan ɗaya sallaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da gama aka ɗauka aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wani da aka zauna aka yi zama makoki wa za a wa ta'aziyar manzon Allah ya rasu wa zai wa wani kowa aka wa don haka ba bukatar ta'aziyya haka aka ci gaba da rayuwa babu abin da ya tsaya a rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa duk sun rasu da yanzu muka wuce a cikin wani hadisi manzon Allah bai zo an kafa rumfa ba in ka ce mana babu irin wannan da ake iyo wa haya ai akwai kara da za a iya yi ba irin farkara ba ba a zo soro an zauna ba haka aka ci gaba da rayuwa don haka addinin musulunci ne addini ne mai sauki mun shigar da al'adu muna zagin yarabawa muna cewa suna fifita al'adu akan addini bahaushe ma na fifita al'adu akan addini wani akan wannan zaman makokin sai ku yi tashin hankali da shi wata mata sai a rabu akan zaman wannan makokin akan bukukuwan mu sai abubuwa su lalace amma mu dawo mu sassauto zuwa ga addinin musulunci sai rayuwar ta sauki Allah ba mu ikon gyarawa assalamu alaikum malam mace ce mijinta ya tafi wajen aiki sai aka yi mutuwa a makwabtansu ya halarta ta je sutura eh babu laifi ta iya zuwa sutura matsawar al'adar gidan haka take kowanne namiji yana da tsari a gidan shi akwai namijin da yake ganin koda baya na duk abin da yake na adalci ne na shari'a babu keta haddi babu zumar da mutunci koda bana nan idan kin je babu damuwa baya nan aka ce dan makwabtanku ya faɗi yana karkarwa za a kai shi asibiti ko an kai shi asibiti yake jira ki sai mai gidanki ya dawo babu laifi wannan ta iya sa hijabin ki ki leka ki jajanta musu babu laifi an yi mutuwa a makwabtanki kowa yana zuwa yana ta'aziyya yana gaisuwa sai ki jira sai ya dawo daga dutsa bayan kwana uku ko na hudu ko kuma sai an jima da daddare ya zo shi babu laifi ki leka ki jajanta musu ki sira babu laifi an haiko mahaifinki bai da lafiya ko yayanki bai da lafiya sai kin haɓa daidai da sahu babu laifi ki hau ki je kike dawo matsawar a cikin hudu na shari'a ake mata suna zuwa da abin da ya wuce shari'a ne yasa maza suke hada su akan shari'a ta bar musu yanzu abanta ne ba ta da lafiya da ta dauta je ta gano shi kuma ta ratsa gidan wannan ta ratsa gidan wannan ta ratsa gidan wannan inda zai fara samun labarin ta hine ta je dan tano makarshen layi anan zai same ta ita kuma ba mahaifin yana kan tudu kaga gobe zai yadda ba sai ce duk abin da aka yi ban yadda ba sai ina nan sai na bada izini to su tsaya iyaka damar da shari'a ta ba su mazaje ba za su hana su damar da take cikin shari'a ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin